Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Za ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma da ke gudana a makarantar Markazul Ulumi shiyar Rini Jega tafsirin da Muftin Gwandu a Sheikh Malam Aliyu Rini Jega zai fassara ayoyi daki-daki tare da ƙarin bayani. Alarama Mashkur bin Aliyu Rini Jega zai ja baki tafsirin da ɗaliban makarantar Almarkaziya ke ɗaukar nauyin kawo mai sauraro tsawon wannan wata don Ramadana domin ba da tasu gudunmuwa a ci gaba da yaɗa addinin musulunci. Ibrahim Sidi Muhammad Jega ke cewa akramakallah tafaddal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير يا رسول الله فإن كذبوك dan waɗannan mutane mushrikan larabawa ko ƙuraishawa ko yahudu ko nasara kuma munafukai ko da su munafukai ba sa karyatawa a fili to in sun karyata ka kai hakuri kazzaba rusulun min qablika faqad kuzziba rusulun min qablika haqiqa sun karyatar da manzani gabanin ka ya rasulullah ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusulin min qablika ja'u bil bayyinati waz zubri wal kitabil munir su kansu waɗannan annabawan manzanni suka karyatar ai sun zo musu bilbayyinati da hujjoji irin wanda suka ce din nan innallahi ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta yati yana bi qurbanin takuluhu nar to abinda suka faɗa din nan to ai wasu manzanni sun zo musu da irin wannan shi yasa Allah ya ce falima qataltumuhum in kuntum sadiqin faqad kudiba rusulun min qablik ja'u bilbayyinati waz-zuburi sun zo kuma da mu'jizoji shine albayinat waz-zubur da kuma bayanai wanda suka zo musu da su na littattafai ko kuma na mu'ujizoji ko kuma zubur yakan dauki kamar domin innahu lafi zuburil awwalin kaga zubur yakan dauki abubuwan da aka faɗa wa manzanni gabani kenan ko na littattafai kamar sufi Ibrahim wa Musa wal kitabil munir kuma sun zo da littafi mai haske wanda yake bayani mai haskarwa kaga annabi musa ya zo da attaura annabi isa ya zo da linjila duka an karanta musu amma ba su yarda ba kuma har ciki waɗannan maganganun akwai maganar annabi muhammadu duka a cikin littattafan amma suka boye rashin son su da shi manzancin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to Allah da yana ga annabi shi hakuri shi hakuri karyata da suka yi masa nan to wanda suka shige gabaninsa na manzannin nan su ma haka aka yi musu na'am kullu nafsin ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زهزها عن النار فأدخل الجنة فقد فاز ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يهوداوا suna dariya suna dariyan annabi kuma suna dariyan sahabbansa haka mushrikan larabawa balle wasu quraishawa suna dariyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna yin izgili wa annabi sallallahu alaihi wasallam to sai da aka je yakin uhudun nan aka dawo da wanda aka faɗa a baya shedan ya yi mugun gangami ya ce an kashe annabi to nan dai wannan magana dai ta lalace a can tunda har Allah ya ce ma Muhammadun illa rasulun kada khalal min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum kuma Allah ya ce musu wa kaimin nabiyyan qatal ma'ahu ribiyuna kathirun ko da annabin ku ya mutu to ai annabawan da aka yi gabani shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai sun riga sun mutu a zahiri ba a gansu ba to sai suna dariya ai yanzu abin da kuke faɗa mana din nan idan mun mutu za a tayar da mu wannan magana da kuke ta yi ta dame mu shi dai muhammadu ma in ya mutu to ai shikenan mun huta in ya mutu mun huta shikenan da ya mutu wannan kurari da kuke yi ya riga ya kare Allah ya ce a ai ba dariyan za ku yi na mutuwa ba mutuwa ai ba a dariyanta kullu nafsin kowane rai inda ya rai ne za ya katul mauti lalle sai ya dandane mutuwa inda ya rayuwa ne to babu rayuwar da ba zai mutu ba sannan ta Allah ce karsami Allahu kawalari na ƙalu inna Allah faƙirun wani hannu a gani ya sanakta ma ƙatu za mu rubuce abin da suka faɗa to shi kenan wa inna ma tuwa fauna ujura kuma yau malkiyamaci lalle ku musulmi ina gaya muku ku yi haƙuri ku yi haƙuri kamar da Allah zai ba mu haƙuri nan gaba za a kawo muku ladaddakinku to fauna ujura kuma za a kawo muku ladaddakinku na biyan ku na ibadan da kuka yi yau malkiyamaci ranar kiyama kenan ko ba ida ba su wanda suka yi abinda ba na lada ba su ma za a kawo musu tunda akwai kamar ya amal mithqala dharratin khairan yarahu kamar ya amal mithqala dharratin sharran yarahu inna ma tuwafuna ujurakum yawmal qiyamati faman duk wanda zuhuziha anin nari yace sa a ranar kiyama aka nisantar da shi ga shiga wuta ko ganin ta bai ba balle a taya masa balle a kada shi in wanda za a kadawa ne a tsoma a fitar balle wanda ya hasara gaba daya wanda aka saka shi wuta aka bar shi in gaji an ce khalidi na fiya abada ana magana kan kafirai ne Allah ya kiyaye fa man zuzi anin nari urhila aljannata faqad faza to wannan mutun ya riga ya samu babban rabo amal hayatud dunya a rayuwar duniyar nan ba wata ababa ce illa face mata'ul gurur jin dadi ne kawai na rudi yau ka samu gobe ba ka samu kana da fajiri Allah ce inna narisul ardu wa man alaiha mu za mu gade kasa da duk abin da kasa ta kumsa saboda haka duk jin dadin duniya da ka gani ai in za a kwatanta shi da jin dadin lahira mata'ul gururi ne jin dadi ne na rudi zaman sa dan kadan komi yawan sa wato ita duniya ba wata ababa ce domin an ce Hassan jika annabi sallallahu alaihi wasallam wato wata rana fito da yamma yana kilisa saman dokinsa ka san hassan yadda yake ga kyawu ga jiki lab-lab-lab ya yi dai ishe ka an ce jikan manzon Allah ne kago ga iyakar kyawu kenan domin shi dan fadima ne kaga kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwarai kwarai ya wudu yana kilisa da yamma iskan yamma yana bugawa a Madina sai wani kafuri ko ba yahude sai ya hadu da shi Hassan din sai ya tare shi Hassan ya ciwo ado ka san Hassan ko bai ciwo ado ba yana da kyawu balle ya ciwo ado sai ya tsaye da shi yace kai ba kai ne Hassan bai jini ne Hassan Hassan kakanka ya faɗi wata magana in gaya ma yake faɗi mana me faɗa yace ya ce wai mal hayatud dunya illa mata'ul gurur wai jin dadin duniya wai jin dadi ne na rudi sannan har wata rana shi bai hune yake ce wai gabansa gabana kakanka yake cewa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkukun mu'mini ne aljanna ce ta kafiri eh to Hassan yanzu kalle ni kalle kanka ga ka kayi bulbul kana kyalkyali ga doki lafiyayye ga karfi ga lafiya ga wadata amma ni kalle ni ka gani yanzu kai a faɗan muhammadu kai kamar kana cikin wuta ne yanzu a faɗan muhammadu wai yake faɗa yanzu kamar ni ina cikin aljanna kenan saboda ga talauci kuma ba cika gani sosai ba ga hikama shan inna ya kama shi kuma ga jikin nashi ya fara ɗan ƙanƙamewa haka saboda tsufa kuma baya da kuɗi a banki baya da su a bankade ko ina ma baya da su ina nema a bahi na cewa ne ya to yanzu kai Hassan da Allah kai shari'a maganar kakanka ta koyi zama haka yanzu da kake nan a cewa kana cikin wuta eh yanzu wanda nake ina ce ina cikin aljanna sai ce wallahi kakana ya faɗi gaskiya yace yanzu ka ganin nan da za a dan bude maka taga kaga alherin da Allah ya bani ni musulmi mumini to in dai ba na canza bane wallahi in kaga alherin da Allah ya shirya mini a aljanna fiha ma la ainu ra'at wala uzunun sami'at wala qadar ala qalbi basharin qad wallahi zaka ga cewa wannan ma wuta wuta ma wuta mai zafi nake cikin ta ina cikin kurkuku ne amma yanzu kai din nan da za a dan bude ma taga kaga irin halin da kake irin ka kafuri mugu maki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi zaka tabbatar da ga wannan bala'i na abinda aka shirya maka a lahira za ka tabbatar da cikin aljanna kake yanzu nan sai ya tafiyansa to haka da yawan suke tafiya shi ubangiji ta baraka wata al'an ya faɗi magana magana sa ba ta tashi kuma shi alkur'ani babu da wani littafi kamar sa yanzu gashi ubangiji ya ce mana kullu nafsin za'iqatul maut kowane rayuwa sai dan dana mutuwa ko wannan ba shakka ko kafiri ya san haka kowa ma sai ya mutu to irin mutane suke cewa wai qur'ani a fassara shi gayansa ba a tawili to yanzu kaga kace kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai sai ya dan dana mutuwa to lalle kowa da kowa sai ya mutu komi har shi azra'ilu da ke diban rayuwa sai an kai sadda Allah zai ce mai to azra'ilu duka ka ɗebe rayukan mutane eh duk aljanu ka ɗebe rayuwansu eh duk mai rabi ka ɗebe rayuwansu eh sai wa sai ji Allah sai ni sai ji to kai ma za ka mutu yanzu yayi ta kuwa yayi ta kuwa saboda ya san irin yanda mutane suke ta yi dinnan shi ya san zafin mutuwa sai Allah ya sa ikon sai ya matse shi shi ma sai ya gengeme ya mutu to sannan da in dai mai rai ne ko mine ne sai ya mutu can sai muka ji annabi isa yana magana da allah allah ya ce wa annabi isa a an ta kulta linnasi ta khiruni wa ummiya ilahaini min dunillah yanzu kai annabi isa kai ka ce mutane su ce maka allah ba ni ba annabi isa hankali sai tashi ya ce to allah in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika in na faɗa Allah ka sani na faɗa in ko ban faɗa ba su ne suka faɗa to ta alamu ma fi nafsi Allah ka san dai abin da yake cikin zuciyata in na faɗa in ban faɗa ba to ban san da za a fassara wannan ba wala alamu ma fi nafsi ka san dai nafsu dai kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai ma sai ya dandane mutuwa to ta alamu ma fi nafsi Allah ka san abin da yake zuciyata wala alamu ma fi nafsika sai a ce kenan ni ban san abin da yake cikin zuciyarka ba to tafi tunda ba a tawili ba a san abin da yake cikin zuciyar Allah ba rayuwa kenan to kullu nafsin za'iqatul maut ko wanda rai sai ya mutu to wancan nafsun na Allah shi ma da shi dole ake ce yi to ake kaga ko kullun da ake cewa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar to ba kullu duka ba akwai kullu shamila akwai mukhassasa dole ka kebe da wannan kullu ka zan dole nafsu zati kan tabita dole ka ɗebe ta in ka ɗebe ta ba kuma ka yi ridda dan ka ɗebe sifan Allah don Allah shi ba a ko danganta shi da wannan huwa la hayyu la ilaha illa huwa لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور يا رسول الله da yana gaya maka ya rasulallah fazbir kama sabar ulul azmi min ar-rusul kai hakuri dai kamar yadda sauran manzanni suka yi hakuri duk da dai ka bi su hakuri ya rasulallah amma dai ina maka tasliya ne ina lallashin ka to ku zafa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku mu'mina ya ku musulmai Allah ya ce ina gaya muku kar ku damu da abin da kuka ga ya same ku a Uhudu kar ku damu da abin da kuka ga ya same ku a wasu wurare kar ku damu kar ku damu da rashin kuɗi kar ku damu da rashin lafiya kar ku damu da rashin samun abin biyan bukata la tublahunna lalle lalle Allah ya ce sai na jarrabe ku tublahunna fi amwalikum zan jarrabe ku a cikin dukiyoyinku tublahunna fi amwalikum wa anfusikum har a cikin rayuwanku sai na jarrabe ku hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la fitanun Allah ya ce ha kawai don kace kana da imani kana mumini in barka babu jarraba lalle lalle sai na jarrabe ku ku musulmi kuma jarraba din nan kowa akan yi masa ne gurgudan imaninsa gurgudan matsayinsa idan babu jarraba to annabi zai je wurin yaki a ji masa ciwo in babu jarraba za a ce wai mutanen makka sun kore annabi sallallahu alaihi wasallam har zai cikin jabal suriya buya har maciji ya zo ya sare sai na abubakar har ka su zo nemansa har zai na abubakar hankalinsa ya tashi har Allah ya gaya wa annabi ya faɗa cewa abubakar la ta hazan inna Allah ma'ana karkaji tsoro har kaburan su tafiyar su ba su gan shi ba har su fita har annabi ya tattaka kasa har madina ai ka san in babu jarraba Allah ba zai wannan ba in babu jarraba annabi ba zai dibi mutane a je uhudu ba a karkashe har a kashe hamza annabi ya ce sai ya kashe mutum saba'in madadin kashe hamza kaza in babu jarraba ba za a yi haka ba amma jarraba haka yake inna ma al-usri yusra wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas abin kamun ludayi ne ko janguga in ka ja dole ka saki wani ma ya ja zan jarrabe ku in ji Allah la tublawunna lallai lallai wallahi sai na jarrabe ku kaji Allah har da rantsuwa yi kuma ya karfafi abin la tublawunna lallai lallai sai na jarrabe ku fi amwalikum a cikin dukiyoyinku gobara ne Allah ya kiyaye noma ne abu ya lalace kaya ne ka sayo wata ƙasa ma'aikata su kame a ce ba a bayarwa ko barayu su karbe sai dai na jarrabe ku kai noma ci kowa ruwa ya zo ya cinye kana dibin za ka samu Allah ya turo wani iska duk ya kyanke ma wannan abin da ka shuka din da ka samu ba Allah ya jarraba ka ne gani ya za ka ya tasbirun za ku yi hakuri in kuma ka samu jarraba ne kar ba raba ka samu bana ka samu bana fa noman nan wallahi wani ka samu buhuna da yawa haba ka san wahalar da na yuri ai wurin nan bana an wahala in ka ji buhun takin da na zuba wurin wallahi ma ba ko gaskiya bane na zuba taki noma nawa na yurin ma sau kaza kuma kullun shikabar ba ta rabuwa da ruwa to wannan ba noman ka ya baka ba ruwan ka ya baka ba Allah ya so haka ya baka zan je jarabe ku ta kowane huska fi amwali wa anfusikum har cikin kawunan kunnan idza maka rashin lafiya ko ka rasa ijiya ko ka rasa kafa ko rashin lafiya ga tanan cikin jikinka a yi tashan magani a yi tashan magani wani zubin ma likita ya auna ce shi dai bai ga rashin lafiya cikin jikinka ba to amma duk da haka dai ba hana maka sha magani ba kuma ko mutum bai sha magani bai laifi ba sai dai shan maganin shi ko sunna ne ana so a sha maganin sunna amma kar ka kuskura zuciyanka ta ajiye magani ya warkar da kai a'a kare ka ittisalul amri an ce ka sha magani ka sha magani kawai tubla wannan fi amwalikum wa anfusikum ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا ولا تسمعن اذى كثيرا كما والله للي للي sai kun dinga jin cuta mai yawa ta baki min alladhina utul kitaba min qablikum ga wanda suka zama ahlul kitabi gabanin kunnan za ku ji yahudu da nasara za su dinga gaya muku miyagun maganganu da izgili ka san har annabi ma sai ma irin wannan redin wayo sun zo sun samu annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai kana cewa Allah ɗaya ne don muna ce maka haka ne muna faɗin magana kana faɗin magana to amma sai muka ga kafi son kanka bisa ga Allah a'udhu billahi sai me yake da wannan to in Allah ya yanka sai ka ce mutanen kar su ci amma kai in ka yanka sai ka ce a ci sai su ce mutane to ku yi hukunci da kanku wai yanka Allah shine mushi a yanka Allah dake mai tsafta ko jini ba da ko jini babu Allah ya yanka da kansa ba mai tsafta sai ka ce kar a ce amma in ka kama mukur mukur ka danne ka yanke da jini shaba shaba kuma sai ka ce wai a yanka a ce wannan hukunci ba mu gane irinsa ba to kaga an samu rasa imani sai su yarda gaskiyar magana kan mushe ka yanka Allah ne ya zaba jini amma dai Allah shi yake kar a ci saboda haka ta bakin annabi ake ji to za ku haɗu da azan kasiran min alladhina utul kitaba min qablikum ga waɗannan da aka ba littafi gabanin ku in dai mu manta ba ai ko je ne ko shekaran jiya kun ji abin da suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko suka gaya masa na Umar da annabi ya tura su je su yi musu wa'azi Allah je kasami Allah wa alladhina qalu inna la faqirun wa nahnu aghniya kawai da sai na Umar yace manzo Allah ya turo ne yace muku wa'azi ku yi sallah ku ba da zakka ba bayan zakka kuma kuma Allah ramce suka ce wai wai ashe Allah ku ya ce ya ce dama zai yana da wadata inna Allah faqirun to kaga musulmi wannan magana ba ta da dadi gurin sa to za ku hadu da tazma wannan min ladina utul ila min qablikum min ladina ashraku adan kaseeran wallasma kunna kuma za ku ji adan kaseeran cuta mai yawa min alladina ga wadannan da utul kitab min qablikum wanda aka ba littafi gabanin ku yahudun nasara wa min alladina ashraku haka ga mushrikai za su dinga yi muku maganganu na batanci za ku dinga jin suna ga muku maganganu marasa kyawu Allah ya kiyaye mu wa in tazmiru da kuka yi hakuri watar da kuka ji tsoron Allah wato fa inna zalika min azmi al-umur to wannan dai yin hakurin nan dama Allah yana so ayi hakuri sannan Allah yana tare da masu hakuri wa in tazmiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur wannan kan yin hakurin nan da jin tsoron Allah to abu ne mai girma wanda yake daura zuciya su ne abubuwa manya wanda suke daure zuciya abinda Allah ya sa yace Allahu alam min azmil umur domin an ba mu dama in aqabtum fa aqibu mithli ma uqibtum walain sabartum law khairul lisabirin idan an yi ma to kana iya ramawa daidai da aka yi maka dinnan amma karka kara kenan an ba mu dama idan yahuda suka gaya muna muguwar magana mu gaya musu daidai yadda suka faɗa muna kar mu ƙara kar mu rage idan mushrikai suka faɗa muna muguwar magana an ba mu dama mu ma in ba ma iya haƙuri mu rama shi yasa ma manzo Allah yake da mawaka wanda a zamanin sannan idan mushrikai suka zo suka yi waka na zambo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma irin su hassanu shi ma mutum ne mai dadin baki mai kaifin baki sai annabi ce tashi kai ba ka faɗi abinda suka faɗa tashi ka ba mu kariya da ikon Allah shi ma sai tashi yi musu waƙa sai waƙar tashi da ikon Allah sai tafi tasu to kaga idan an rama babu komai amma idan ayi hakuri ya fi wa yana gabtun fa'aqi mithl ma yutum wala in sabartum law khairul lisabirin da za ku yi hakuri to da yin hakurin nan ya fi ga wanda suka yi hakurin nan to shi yasa na Allah ya ce wa inna zalika min azmil umur wannan kai hakuri ga duk abin da ya same kan nan alladhina idza asabat musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to da za ku yi hakurin dai da mutum ya ciuce ka kai hakuri ya mare ka kace Allah ya baka hakuri Allah ya baka hakuri in ji hannunka bai ciwo ba wallahi da za ka yi haka da zai fi zai fi amma hakurin ne yake da wahala shi abin da ya sashe ne yake ingizawa don da wahala wanda zai je wurin ramawa ya tsaya daidai da yadda aka yi masa wata rana wani mutum ya shigo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani yahudi yayi sallama yayi sallama so su yahudawa suna da wani abu da suke yi sai ya assalamu alaikum assalamu alaikum wai ba assalamu alaikum assalamu alaikum wai mutuwa ko bala'i akan sai ki assam kenan assalamu kuma zaman lafiya kenan salamu qawlan min rabbir rahim matarsa sai ta karba tace wa alaikassalam wa la'natullah sai ta kara da la'natullah to kuma kaga ai haka shine daidai da shi kam sai ta ce mai kai ma mutuwar akanka bayan mutuwar la'ana Allah tana akanka ne ce kash kash kash kin bata lamari ai la'anatullahi da kin zaki muci bai kamata ki bade haka ba to kaga da wahala kaga matan manzon Allah ne fa da Allah ya ce inna ma yuridullahu li yuzba ankum rijza alal bayti wa yadhhirukum tatheera sune balle mu to kaga kyale wanda ba karama ba wallahi ne lamin azmil umur shine manyan al'amura wanda ake nema wanda za su gyara imani su kai mutum aljanna ba wahala Allah ya samu ci وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون هذا الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون يا رسول الله ka gaya musu ya rasulallah idza hadallahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi lokacin da muka kulla alkawali ga idza hadallahu lokacin da Allah ya riki mithaqal ladina utul kitaba alkawali na waɗanda aka ba littafi yahudu da nasara an yi alkawali da su domin kamar da aka faɗa a baya kowanne manzon Allah da Allah ya turo tun adamun nan har aka kawo annabi nuhu har aka kawo su annabi yusuf ne annabi musa ne kai har aka kawo annabi isa ba wani manzo da zai zo face an yarjejeniya da shi cewa muhammadu rasulullah yana zuwa idan ya zo to za su aje manzancin nan su baiwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzancin sa ne kamar su suna sharan fage ne to kuma za a yi musu a yi wannan yarjejeniya da su su gaya wa mutanensu saboda ko da manzon ya daga kamar yadda shi annabi isa bayan ya daga ne muhammadu ya zo to kan nasaru su ce ba su yadda ba wani gazin lamin annabi ina lama a taitukun min kitabin wa hikimatin su maja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqarrtum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqarrna qala fashhadu wa ana ma'akum minash shahidin to wannan shine abin da ya shafi annabawa da manzanni to da yake an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ulama warasatul anbiya su maluma su ne magada annabawa to tunda annabawa sun daga yanzu har dai yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sa babu wani manzo to utul kitaba da suke nan to Allah zai gaya mana yanda aka yi da su tunda an yi magana da annabawa an yi rijejeniya da su to bari a dawo ga malamai tunda su ne magada annabawa wa iz akhadallahu mithaqal ladina utul kitaba ka tuna ya rasulullah ka gaya musu lokacin da Allahu Allah akaza ya kulla ko ya karbi mithaqal ladina utul kitaba alqawli na wadanda aka ba littafi ko yahudu ko nasara ko wadansu wanda aka yi gabanin su dinnan muka ce musu latubayyinunnahu lin-nasi lalle lalle ku bayyanar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadur Rasulullah lalle ku bayyana manzancin ga mutane wala taktumunahu kar ku boyi ba tubannu linnasi wala tuktumunahu fanabazuhu wara'a zuhurihim da suka ga manzon sallallahu alaihi wasallama yazo musu sai suka yarda fanabazuhu sai suka yarda shi shi wannan alƙawalin wara'a zuhurihim bayan bayan sunnan suka yi kunnen uwa shegu da shi suka kuma kamar diyan jakkai ana magana cewa ga annabi yazo to kunnuwa za kuma kamar kunnuwan jakuna ba sa ji ba sa gani ba sa sauran annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai kaɗan daga cikin sunnan kamar irin su abdullahi bin salam da mutanen sannan su kan maza maza sun ka miƙa wuyawayen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama fa nabazuhu wara zuhurihim wa sharaw bihi samanan qalila sai suka canjo alƙawalin nan sifan nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta cikin littafan su da maganganun da aka yi game da zowar annabi da lokacinsa domin a cikin littafan sunna har garin da za a haife annabi an faɗa musu an faɗi ranar da za a haife shi an faɗa musu sifansa ga yadda yake ya fi zama kusa da dogaye bisa ga gajeru ga idonsa ga hancinsa ga kunnensa ga sunansa ga sunan mahaifinsa zai zauna wuri kaza zai shekara kaza sannan za a kore shi ya koma gari kaza in an koro shi nan zai labe a wuri kaza duka dai haka uwan suka taho shi yasa lokacin da wani bai hude ya zo jarraba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya same shi sai zo ya ce masa Muhammad shi tunda ba ba yadda da annabi bane kaga ba zai ce rasulullahi ba sai ya ce akwai kazan yahudu da kwankwanto na zo akwai wasu mutane can wani ƙauye suna so shiga musulunci amma talauci ya musu yawa ba su da abu ni yanzu ina ga da za ka ba da tallafi a kai musu to insha Allah ina gani za su shiga musuluncinka sai annabi ce to kamar me kake gani yace ka ba su abinci mana sai ce yanzu ko ka ga ka zo ka same ni cikin hali abin ba shi a kusa don shi annabi babu babu wurinsa bai taba cewa babu ba in gaji ya ce la la sai cikin la ilaha illallah a daba cewa kawai ce babu ba lala in sai dai ce jira jira abin yana nesa abin so kusa in yazo za a baka don haka ka ba da abinci a kai musu tallafi in ka ba su tallafi to za su dawo cikin musulunci yadda na ga alamun sunna sai annabi ce to yanzu ya za a yi don abin yanzu gashi bai zo kusa ba sai ce to in ka bari in ara maka mana yace je ara kamar kaga yace abin da kaga zai ishe su mugu ko da yake ya zama na musulmi daga baya to ashe ba gaskiya yake ba sai aka sa lokaci aka yi yarjejeniya aka rubuta annabi ce lokaci kaza ka zo ka karba sai ce to ba damuwa kamar dai a ce wata uku sai aka yi kwana uku mutumin sai ya zo ya samu manzo Allah cikin sa bai kamar haka sai ya shaki annabi sallallahu alaihi wasallam a makabarta fa sai jawo mayafin manzo Allah sai da mayafin bargon ya kwanta a wuyansa idanun manzo Allah suka gwaggware ya hana ma ya hada yawunsa sai ce ka gan kudin abdul muttalibi wallahi turayen bashi kuke in kun karbi bashi gam gam kam kam kam ba kwa biya ba kwa biya eh ka karbi bashi na to da Allah ka ji wannan cin mutuncin da yasa Allah ya ce tasmu min ladina utul kitab min qabli kullu ladina ashraku azan kaseeran kaga wannan ma azan kaseerun ne sai na umaru sai zaburu da takobi yace bari in kashi dan bai mai amfanin sa annabi yace a Allah illa la la la abakar ya zabu ce la la la sai ce ba kai kamata ku yi ba mutumin ya sake shi ya ga kamar za a danne shi sai ce ba haka ya kamata ku yi ba sai ce ya rasu lami ya kamata to mu yi wannan banda mu kashe shi ce a ai abin da ya kamata ku faɗa ai inna li sahibil haqqi maqalan ai mai abu yana damar yayi magana ba ni na ci bashi ba kaga ajalin fa sauran wata uku wata uku aka yi magana ba shi ko kwana uku ya zo kaga wannan dai akwai ridin wayo ba sai ce ai mai haƙƙi yana damar yayi maganar sa ai dole abin da ya kamata ni ku yi min wa'azi shi ku yi masa wa'azi sallallahu alaihi wasallam walau kunta fazzan galizal qalbi lam fadu min hawlika abin da ya kamata Umar Abubakar abin da ya kamata ku ce kai dan Abdul Muttalibi kai ji ka Abdul Muttalibi in ka ci bashi ka zan ka biya akan kari kai ko in ka zo biyar bashi ka lallaba ba dirgima ake yi ba in kai haka ai duk ku yi mana nasiya amma za ku yi wannan to sai annabi ce a biya shi sai ce amma kai mu dubu da aka taka ji ai lokacin da muka diba bai ba fa sai ce oh wallahi na tuna sauran wata uku ma wata uku muka yi magana sai ne kamar kwana uku ne kuma shike bada amsa da gangan ne yayi wai yace ya jarraba duka abin da ake faɗa na Muhammadu ya ga yayi daidai amma ya gani a taura cewa duk yanda aka fusatar da shi ba zai fushi ba shi yasa ya kulla wannan sharri ya zo fusatar da manzo Allah in ya fusata to ba manzo Allah bane to sai annabi dama ba a jarraba annabi bai ce jarrabawa ba sallallahu alaihi wasallama to shine Allah yake ba mu hakuri dainan to shi wannan mutumin ma da aka ta biya sai aka musulunci ya shiga ba don da annabi ce a biya shi da aka biya shi sai ce annabi ya ce maza me kake biya ta sai bada sai ce to gashi sannan wannan kuma gashi sai ce a to wannan ai ba ka kara mini sai ce ko ba ba mun hirgitar da kai ba ai mutane na almajiri na su hirgita ka gaban ka ya faɗi lokacin da baka Umar ya taso kaka kadin nan ai gaban ka ko gaban ka ya faɗi wace ya faɗi to wannan shine biyan da aka yi ma na kasuwar gaban da aka yi ma sai ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam to haka dai shi manzo Allah yake ku ta guri insha Allah wala zama wannan ladina utul kitaba min qablikum wa min ladina ashraku adan kaseeran wa in tazbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur la tublawunna fi amwalikum wa ya'zal la misa alladina utul kitaba la tubayyinunnahu lin nas wa ce lalle lalle ku bayyanar da wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta sifofin sa ta maganar salin nasi wala taktumunahu kar ku boye shi fa nabazu suka yadda shi wala azhurihim bayan bayan su washtaro suka canjo wannan nan suka karbi samanan wani dan tabani kudi kalilan kadan dan duk abin su karba da yawan nan komi yawan su dan kadan ne ne fa bi satirda mashtarun wannan abin da suka sau alladhina ulaikal ladina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratu ma kanu mutadin a suratul baqara sun canzo shiriya sun ba da shiriya an ba su bata Allah ce fa ma da bi hatijaratuhum wannan kasuwancin nasu kam ai bai riba ba to shine fa bi sama ishtarun tir da wannan cinikin da suka yi mugun ciniki kenan Allah ya kiyaye
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم لا تحسبن الذين الله كرك دمان الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب karka yi tsammanin allazi na mutanen da ya farahu na suke cika baki suna murna suna kakkewa bima a tauga abinda suka aikata na alheri ai kaga su yahudawa inda aka fito sun alfahari sun cika baki suka ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasari da aka yi musu magana suka ce ah ba dole za mu faɗi haka ba na hannu abna'ullahi wa ahibba'u ai mu kamar ƴaƴan Allah muke kun ko san uba ba zai kona ɗansa ba san uba ba zai kona ɗansa ba zama ga mu ba za mu shiga wuta ba suka ce to lan aka aka yi musu magana suka ce lan tamassanan naru illa ayyama ma'dudat ko sun shiga wuta ba su rade ba sai dai su yi kamar kwana 40 din da aka faɗa na tihun da suka yi din nan ko kuma na mudda na bauta ma dan marikin sannan da suka yi kwana 40 din nan azal ladina faramu ma to yuhuna suna son an yi humadu aibe su bi malam yafalu ga abinda basu aikata ba kaga kamar irin yanzu nan sai ga musulmi yana buga gaba wai shi ahlus sunna ne shi ahlus sunna ne duk abin da ya ba komai amma in kaga cutar da yake zai kai mamaki ga bayun Allah masu ibada masu zikiri masu sallah masu salatin annabi amma duka wai dai an yanke musu hukunci an yi musu tikiti an wawara su a wuta amma wancan da yake takama ahlu sunna ne yana banna yana duk abin da yake wai shine dai na kware shine zai shiga aljanna amma ku tunda ba kwa tare da su ba kwa zagin bayun Allah to shikenan wai ba za ku shiga aljanna ba tunda aljanna wurin su take to shine allazina yafrahuna bima atau kuma ubangiji yace fala tuzakku anfusakum kar ku dinga tattace mu ce ku na kirki na kurki na huwa alamu bani taqa Allah shi ya san mai taqwa to bala ta sai wannan ba ta min al'azabi kar ka yi tunanin wai waɗannan za su kuce wa azabar Allah ba za su kuce azabar Allah ba saboda zuwa cikin muttaqina ba su ka muttaqina kaji abinda Allah ya faɗa musu innal muttaqina mafazan hadaiqa wa anaba wa kawai ba taraban wa kasan di haka amma su kan fala ta sai wannan bi fazatin min al'azabi walau azabun ali ko suna da azaba mai raɗaɗi shi ubangiji ba ya so mutane su dinga nuna so na kirki ne a'a kai dai bari Allah shi hukunci a kai su ba Allah suka gabata shi wa mushe ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da an zo wurin sa an ce kai wasu sun zo sun yi kumni a suka same sun ce kai gausi ne an ce gausi kake yace to haka naji ana faɗa haka naji ana faɗa an ce kai wali kake ce muna fata muna fata haka shi shehu dan hudiyo an zo an same sai an ce bawan Allah waliyan Allah yace muna muna fata shi Abdullahi Gwandu an ce wani lokaci wani ya zo ya ce masa mu dai labarin kan nan naka da irin halin kan nan kan wallahi na burge mu kuma duk mun duba mun ga kana cikin aljannan nan da ake magana manyan waliyai to in an je lahira dai muna fata muna fata kar abari mu wahala yace to Allah ya cika nufin ku Allah ya cika mana nufin ku muna kyakkyawan zato to kaga du jihadin nan da suka yi ba su zazzare damtse suka ce su ne kawai mutan kirki ba duk wanda ba su ba ba mutumin kirki ba ne ba su yi haka wannan ba ɗabi'ar musulmin kirki ba ne wala ta zafan na ba min al'azabi walahum masu irin wannan ɗabi'a suna da azabin wani muguwar azaba alimin mai raɗaɗi wanda za ta ci jiki ta ci fata ta ci nama ta canya komai da komai ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير الله يجي to dude bar in rufe maganar kamar surar yanzu ana so kenan ba da nisa ba za ta kare ana so ai khataman surar sai a ba da dan headline din abin da za a karantawa a suran da yake gaba walillahi mulku samawati wal ard ya rasulullah ya ku saba ne Muhammadu ya ku mu'mine ya ku musulmai ku yi hakuri da duk jarraban da zan yi muku la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna min alladhina util gida min qablikum min alladhina ashraku adan kaseeran naga ya mu ku yi hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmi al-umur to naga ya muku dai lillahi mulku samawati wal ard mallakan sama da ƙasa duka na Allah ne komai bawan Allah ne shi ya halice su bayinsa ne bauta suke masa mulkan wa khalqan wa abidan la yamliku sawtul ard wallahu ala kulli shay'in qadirun kuma wallahu shi Allah qadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan komai wanda ya so tabaraka wataala dan haka jaraban da nayi muku dinnan na musulmi kana cikin musuluncin kan nan sai ka ji damuwa ka ji babu dukiya baka da kuɗi baka da abinci wani baka da komai ga dan uwanka ko da musulmin ne ya karba sunan musulunci amma baya sallah ko yana wani sako yana bugun gaba da saban yana bada kuɗi kuma sai kaga yana ta samun kuɗin Allah ce ni fa mai iko ne akan komai ku bar su wa umli lahum inna kaydi mati duk abin da kage na haka na riga na shirya wato shi dan adam kamin ya zo duniya duk abin da zai samu an riga an gama da shi Allah riga rubuta shi dan haka tafi an jima ka nemi ka je neman bashi aro baka samu ba ka je wurin aikin kuɗi na ƙarfi baka samu ba ka je neman taimako baka samu ba wanda ka je neman aro gurin sannan bai baka ba karka ga laifinsa Allah ne bai shirya baka ba aikin da ka je nema baka samu ba Allah ne bai shirya ba in ya shirya ka samu zaka samu wanda ka je kace taimaka maka bai baka ba Allah ne bai shirya baka ba in Allah ya shirya baka din nan to abin nan da ya baka wanda ya rubuta zai same ka din nan dan hadisin sai na Umaru yace kowanne dan adam yana cikin cikin mahaifiyarsa kam a turo shi duniya lokacin da za a busa masa rayuwa sai an turo Jibril yazo sai cewa Allah Allah namiji zaka yi anan ko mace in namiji yake so yayi sai Allah ya ce ayi namiji in mace yake so sai ce ayi mace sai ya ce fimal amal bi zai aikata sai Allah ya gaya masa zai yi kaza kun ga zaman nan namu to dama Allah ya rubuta duk wanda ka gani masallacin nan ko ya so ko bai so ba sai ya ya, zauna haka Allah ya shirya ya rubuta komai rufa ci la kala maji futusuf to an ƙara wannan sai Allah ya tambayi sai Jibril sai ya tambayi Allah yace to famar rizqu mi zai samu duk ruwan da zaka sha da digon ruwan da zaka sha da kudin da wani ya baka da wanda baka samu ba wanda duka ga ka samu to an rubuta dama zaka samu ne wallahi neman ka bai zai saka samu ba waye zan yaka wanda ya je ne ma bai samu ba waye zan yaka wanda bai je ne ma bai samu to lokacin da kaga wani kuma wani ba zai iya baka nashi ba fa yanzu da mutum bai baka miliyan 100 karka yi tunani shi ya baka ce masa nagode nagode amma zuciyarka dan dan dan gurin Allah Allah ya baka ba nashi bane bai iya baka nashi sannan duk ruwan da zaka sha da abincin da zaka ci da duk abin da zaka samu nan to wanda dama Allah ya riga ya rubuta ne wanda Allah ya riga ya rubuta ne wanda zaka samu to shine dama wannan ba abu wani abu wanda za a kara maka ko a rage maka saboda haka mutane sai dai mu mai da hankali mu kula shi fa komi wanda Allah ya tabbatar da shi na haka shike to shine Allah yake ga muna wallahi ala kulli shay'in qadirun Allah mai iko ne akan komai da komai إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي إن الألباب في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن حقيقة في خلق السماوات والأرض أتكن خلقت السما دكسا واختلاف الليل والنهار دكما سسابا والدري درانا لآيات والله يا إسا آيوي na a gane akwai Allah li'ulil albabi ga ma'abuta hankali ya jama'a ku diba a malamzuru fi malakuti samatul ard ba kwa duba sama da ƙasa ka duba ka gani wai wanda suke cewa babu Allah din nan kamar Allah zai faɗa da su ne ba kwa dibawa ku ga sama tabarakallazi biyadihi almulku huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan huwal azizul ghafur ka duba sama din nan tun ran da ka tashi akwai sama din nan shekaru dubban miliyoyi ba su taba kekewa ba kaga yanzu ginin mun nan yanzu duk ginin da aka yi komi zaman sa mai quality ya shekara 500 to sai an yi faci facin sa da wahala bai kai 500 ta yi dai a ce an waye sosai an sa kayan gini na ƙwararri aka ƙware aka yi shekara 500 wannan ginin ko da dai bai mutu ba za a ce wanga ya zama old model yanzu bari a yi new model a yi sabon yayi wancan ya zama tsohon yayi ne wanda ka je ka duba za ka ga tsohon yayi amma ka duba sama tun ran da Allah yi ka tun ran da aka yi Adam tun ran da dai Allah ya inna cewa faqadahunna sab'a samawati fi yawmayn wa huwa fi kulli sama'in amraha tun lokacin nan tana nan haka kun ba taba wani zamani ma da za a ce wannan sama ba ta dace da wannan zamanin ba ta zama old model bari a yi new model saboda halittan Allah ne yanzu ba ka ganin ka kai da Adam ka dibi yanda Allah ya ka tun ran da Allah ya Adam da wannan sifa hal ata lil insani hinu min ad-dari lam yakun shay'an mazkura tun ran da yayi mu haka to kullum ba a taba ganin sifar dan adam a ce wannan yanzu mutum ai ya zama old model ya kamata a yi new model na mutum amma mota kiran dan adam ko wani abokin da dan shekaru za ka kai wallahi yanzu da za a dauko ma shi motocin da aka yi shekara 100 in ka kalla sai kai kamar kai dariya za a gansu wani irin kala daban saboda wannan hal- kai ko dinki na sutura waɗanda ake shekara 30 yanzu aka dinko aka kawo sai ga kai wannan tsohon yayi ne yanzu dai ai sabon yayi to inna fi khalqis samawati wal ardi haqiqa ina ga muku inji Allah a cikin halittar sama da ƙasa wa ikhtilafil layli wan nahari da jijjuya wa dare da rana ana nan wa yajlu mul layl naslahu minhu an-nahar fa idahum muzlimun ana nan ga mu cikin rana an jima sai ga an shiga cikin dare bi khalqi zatul lalli wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin wallahi ya isa ayoyi na a gane kudurar Allah amma ga wali ulil albabi ga ma'abuta hankali ma'abuta hankalin su ne wanda Allah zai sifanta mana su ga sunan الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إن في ذلك لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اولي الالباب نان ga sunan Allah shi banta muna na daya allazina yadhkuruna Allah sune masu zikirin Allah kiyama ko suna tsaye wa kuudan ko suna zaune wa ala junubihim haka ma suna kwance zikiri suke ta yi Allah ya samu a cikinsu wai tafakkaru na fi khalqis samawati wal ard ba fa zikirin dai suke suna mulmula ba suna yi kwance ko tsaye ko zaune a suna tunani fi khalqis samawati wal ard a cikin halittan da Allah yayi wa sama da ƙasa din nan gata nan shi yayi a bisa fi yawmaini wa awha fi kulli sama'in amraha sannan gata nan yayi ta tabarakal ladhi bi yadihi mulku wa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum hadda yace su marji ilbasara karataini yan qalbi ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir ka duba sama ka gani ka ƙara duba ba taba jijjuya ba ba ta da wani gimshiki bi gairi abin tarawnaha to suna nan suna zikirin Allah zama suna tunani fi a cikin khalqi samawati halittan da Allah ya sama din nan bakwai ba ta da gimshiki ba ta wani abu da to kareta fi khalqi samawati wal ardi da kuma halittan sama ga ta nan halittan kasa da yayi ga ta ne yayi mana ita wani wuri da tauri wani wuri da taushi wani wuri haka daidai wa daida wani wuri ruwa wani wuri tsire-tsire haka dai Allah ya muna da ya muna kasa ta yi tauri kwarai kaga babu a gina rijiya kenan ta zama kamar dutse da ta yi taushi kwarai babu batun mu zo mu yi noma ta zama caba-caba babu zamu yi noma babu inda za mu gini babu inda za mu yi abubuwan da muke yi din nan balle a je a yi wasa a yi abubuwan da za a yi din nan balle a yi tituna mota ta hau ta wuce amma sai Allah ya muna komai daidai bukata kana neman ƙasa mai tauri ka je wuri kaza kana neman mai taushi ga wuri kaza noma ga inda za ka yi dutsi ga inda za ka samu tafakkaru na fi khalqi samawati al-ardi rabbana suna cewa ya ubangijin mu ma khalaqata hadha batilan wallahi mun tabbatar da wannan abu ka halice shi dan wasa ba fasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un komai da komai Allah bai shi dan wasa ba balle sama da kasa nan rabbana ma khalaqata hadha batilan subhanaka zalki ya tabbatar maka ya ubangiji fakina ka kare mu ga azaban nari azabar wuta yanzu a ci gaba da rabbana rabbana har guda biyar adadin sunan Allahu kenan da amma akan adadin sunan Allahu na haruffa kaga yake ce Allah kaga lam din nan lallam ne guda biyu ka ka samu alif la ga alif baki nan hu biyar ha babba to za ka kawo rabbana rabbana rabbana za a rufe suran kenan idan an rufe ta za a ba da headline din abin da za a karanta a cikin suran da yake gaba nan to tun da ya magana ulul albabi to ulul albabi kan masu hankali masu zikirin Allah masu zikirin Allah sune masu roƙon Allah to waɗannan shine Allah ya samu a cikin su ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار يا أبنجيجم إنك كي الله من تدخل النار دوان دك شكد شي وتدنن فقد حقيقة أخزيته كافون يتد شي دوان دي شكا وتمسلمي كم مسلمي يجي لها شكا وتكا أيها تسكو الله تعالى كي أيوه domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya aikata alheri guda a bashi lada goma duk wanda ya aikata alheri guda a bashi lada goma ballai wanda innama yafasabiruna ajrun bighairi hisabi wani ma ba alisafa musu wasu kuma Allah yace man ja bila sanadi falahu ashru amsalha wanda duk yazo na farko kenan kuma kamar sila habbatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin daga level din lada goma in kai aikin kwarai a baka lada goma kai sadaka da naira a baka kayan sadaka da naira goma haka matsayinka in ya kai kamar dai aikin gwamnati ne gwargwadon takardunka gwargwadon aikinka gwargwadon matsayinka wani level ɗinsa na farko an bashi albashi kaɗan wani yana da level mai kyau mataki mai kyau sai a bashi albashinsa ya lillinka na wancan wani fa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabin wani ko lissafi har masu gadin gidansa a biya masu fanacin gidansa masu shara masu mine ne an ka dinga lissafa maka irin abubuwan sai ka yi mamaki kuma sai ga aikinsa ɗan kaɗan babu wahala ya zo ofis da air condition da mine ne da jin daɗi da direbobinsa motoci duk shekara kila a canza mai wata ko duk ɗan lokaci a canza mai wata amma ga wani can shi zai share ofis shi ne ma sun ji amma kai ɗan albashinsa kuma wurinsa in akwai gumi sai dai da mafi tari faifai ya yi tara kuma nan da na a kiro shi zo zo zo ya tahi sheka je ya aikin ya dawo kuma kila awa goma sha biyu kila yana gadi yana fako ko awa shida amma shi wannan kila sai ya kwana uku ko biyu bai shiga ofis ba in ya shigo kuma an tara mai yan takardu ya sani ɗaya ya daga amma in ka ji albashin sai gadan da kai saboda matsayi to haka ma gwamnati Allah take Allah ya samu cikin na gaba din to duk wanda aka shigar da shi wuta annabi ya ce wallahi duk mutumin da ya je lahira lada in kai aikin asha zunubi ɗaya za a rubuta maka in ka tuba a goge maka wa ma rabbuka bi zallamin lil abidi amma in kai aikin lada akalla a rubuta maka lada goma wani ɗari bakwai wani miliyan biyu wani ko sikeli ba a aza masa to yanzu kaga mataki na ƙarshe lada goma to don Allah lada goma goma goma goma a ce zunubi ɗaɗɗai ɗaɗɗai ya rinjaye lada goma goma kasa wannan an yi kunya Allah ya ce ya rabana innaka man tudkhilin nar duk wanda ka shigar da shi wuta faqad haqiqa akhzaitahu ka kunyatar da shi duk wanda ka sa wuta da lada daddai lada goma goma zunubi daddai rinjaya ko zagi kake fa gamsi fa kai goma zunubi goma amma in ka ce Allahu akbar lada tana da yawa in ka ce subhanallah tana da yawa ka kalli dan ka saki huska tana da yawa balle kayi alwala balle kayi sallah lada yana da yawa amma ce wai duk wannan mutum ya bari zunubi ɗaɗɗaya rinjaye lada goma goma ɗin nan duk wanda ka shigar da shi wuta Allah faga da ka zai tafi wannan ka ai ka kunyatar da shi wa malin zalimi na mai ansar amma azzalumai ina gaya muku in ji Allah wallahi ba su da wani mai kare su wanda zai hana su shiga wuta ɗin nan ansarin wani mai agaza su ya hana a sa shi wuta babu ranar kiyama ɗin nan aka je duk wanda zunubin sai rinjaya wallahi wata za a sai sai ya samu gafarar Allah Allah kiyaye na'am ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار haka dai ulul albabi din suke ta cewa suke ta roƙon Allah ya za du zikirin mutum duk jarabarsa to in kaga bai roƙon Allah bai zama kamilin mutum ba rabbana ya ubangiji innana mu dai amanna mu imani da duk abin da ka faɗa din nan faghfir lana Allah kai muna gafara ya Allah ubangiji mu innana mu dai sami'na mun ji munadiyan mai shela mai kira mun ji manzo yana kira yanzu ko a yanzu mun ji malamai su ne muna wa'azi munadiyan mai kira yunadi yana kira mu lil imani ga mu imani sallama wa Allah to fa amanna muku mu imani mun riga mun bi duk abin da malamai suka ga mana rabbana ubangiji mu faghfir lana ka gafarta mana zunubana zunubanmu gaba daya wa kafir ka kankare anna gare mu sayyi'atina miyagun ayyukanmu wakina kuma ka kare mu da azaban nari wannan azaba ta wuta wanda kace man tudilil jannata fa nara fa kad akhzaitahu wanda duka shigar da shi wata to ka riga ka kunyatar da shi to ubangiji kar ka samu ta din nan wa tawaffana mal abrar Allah kai matar da mu tare da mutanen kirki Allah ka sa mutu mu zama cikin innal abrar lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu zama cikin abraru to alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu cikin abrarun nan آمين wanda muke so duka na alheri Allah ya ba mu shi Amin.
abinda muke neman kariya na sharri duka Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu da imani mu da Amin.
mutuncin mu آمين Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya zaunar da mu Amin.
lafiya Allah ya saka wa masu taimako mu da alkhairi malamin mu Allah ya saka musu da alkhairi Amin.
Da iyayen mu Allah ya musu gafara shahadan mu Amin.
Allah ya kara musu karama Amin.
Allah ya kara musu karama Allah ya kara musu Amin.
karama wannan kasa ta mu tashi hankali Allah ya dauke muna Amin.
da mu da zaman han- zaman lafiya mu da kwanciyar hankali Amin.
masu mulkin kasan mu ma dai da masu mulki da sarakai da kowa duk wanda da wata ka- wata kafa ta madafa ta mulki Allah ya mana riko da hannayensu Allah Amin.
ya karya bar mu da su da Amin.
barakan su ma Allah Amin.
ya yi mana haka Amin.
Allah ya samu yi karshen kwarai albarka annabi آمين bismillahir rahmanir rahim فاتها صلاة الفاتح alhamdulillahi rabbil alamin Amin.
arrahmanir rahim maliki yawmiddin آمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير آمين.
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين.
الفاتح لما أغلق والخاتم لما آمين.
سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين سلام على المرسلين والحمد لله الحمد رب العالمين.
لله رب العالمين Alhamdulillah mai sauraro tafsirin Alkur'ani mai girma aka saurara tare da muftin Gwandu Sheikh Malam Aliyu Rini Jega a yayin da Alarama Mashkur bin Aliyu Rini Jega ya ja baki tafsirin da ke gudana a makarantar Almarkaziya da ke shiyar Rini a cikin garin Jega ɗaliban makarantar ne ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan karatu tsawon wannan wata na Ramadana domin ba da tasu gudunmuwa a ci gaba da yaɗa addinin musulunci a madadin abokan aiki da kan tallafa domin ganin kun ji wannan shiri cikin nasara Malam Hafizu Hamza da Makiyu Aliyu sai Malam Kabiru Siniya da sauran 'yan kwamiti Ibrahim Sidi Muhammad Jega ke cewa wassalamu alaikum